Cire da tri sun mutu na cire su na sa.
A yau kamar na rediyo ne.
Haka ne. Ta hajiya, um, tuna zo mun yi hira kadan akan mahaifiyarki lokacin da ta tafi katsina. Dan Allah ki sake gaya mini labarin zuwanta tafiyarta.
Tafiyarta da ubanmu ya mutu. Shi ne dalili sai na ce a zo a gaya wa sarki ina so a bar tsohuwata ta je ta ga inda nake. Aka gama ta da mutane suka je. To, da suka kwana biyu suka ce a sallame su sai sarki ya ce a'a gara a bar mata uwar ta gurinta in na samu miji zan mata aure aka zo aka gaya wa sarki audullahi sannan yana bici
Don me, eh don me yana bici.
bai yi sarauta ba sannan Aha,
bai sarki ba sannan sarki shehu shine sarkin kano aha,
to muna nan ya- sai ya gama ta da alkali suka zauna to ta sami ciki ya waharshe ta kamar za ta mutu ta yi bari
wace ce ta sami ciki?
ita tsohuwar tawa Aha, ta yi ɓari amma numfashi to sai sai mijin ya mutu sai ta kaba ta komo gida sai ya bayar da ita gurin wani To, zama bai daɗi ba dai muna nan muna karanta a dai saboda shi sarki to ta fito ya maishe ta can aka ba ta ɗaki gidan gidan yatarsa to sai na ga zaman ba zai amfani ba can sosai sai ya ce ina so hajjiya ta- ina so jela ta je ta ga gida ta gaida sarki sannan shi turoma ya yi sarki to sai ya ce to kwana nawa za ta yi na ce a sai sai da suka sallamo ta to sai suka taho sai na ce ita kai uwar goyo na na ce mata in sai ki tafi da ku tafi da kayanta duka in kin je ki gaya wa umma
wace umma.
uwar suwar ta da ta sarki ga ta nan a farin gida na ce gaya mata ba za ta komo ba ta zauna gurinsu ni kuma in zauna na don tun da yake zama ba aure take yi ba tana gidan ya ta sa yau da gobe kai kana zaune cikin kishiyoyi mutum da yawa sannan su ka tsina ba kai gare su ba ko su su ja ne mu- mu mu bata da su su- su dinga zagi na akan idan ta ba daɗi
Me ya faru?
kishi namiji to sai na ci gare dai tana nesa ba ta ji abin da aka yi min ba ni kuma komai yana aiki mata in ji dalilin kuma hajiya ga ɗakin nan inda take nan dama aka aje ta
lokaci nawa ya yayi ta dade can
na na ce miki ta yi aure eh har ta haihu dan ya mutu eh sannan mijin kuma ya zo ya mutu eh sai ta kaba ta fito eh ya gama ta da wani eh can kuma da matansa da da kwarakwaransa da suka dame ta sai ta fito mm aka kashe aure mm
ta koma gurin in aka ba ta ta ɗaki a gidan yatasa iya sarkin katsina mhm, ta zauna to na ga zaman ya ɗuli mm
sai na ce ta komo gida mm watakila kamar shekara daya ko ko shekara daya da rabi ko lokacin da da tana tana katsina lokacin ma da ta ta yi haihuwar da ɗan ya mutu shekarar nan uban uban sarauniya ya zo nan nan kano
barka dai lafiya lafiya ina gajiya yawa sani
lokacin da aka yi taron ɗan sarkin ingila nan kano su- su sarki sun taho aka ce ta yi ɓari tana nan ba ta da lafiya to sai ya ce kada a je a gaya min daga nan ya tura yarinya ta ta tafi can malumfashi sai da suka koma gida sannan sauƙi aka gaya min ai da daɗewa
sai bayan da mai gidanki ya mutu sai kin dawo nan ni ba Mm.
amma kin zauna a waje
Mm-mm.
sai kin zo nan Na- na zauna a can yalwa wajen uwar soro inda ake sa 'yan mata lalle Mhm.
to nan wajen aka bani na zauna ne ta kaba na gama to sai na ga zamana ba zai yiwu ina nan cikin gida ba idan turawa sun aiko da takarda waɗanda muka zauna da su can katsina sai a ce "Kun- kun ganta mai mai- ba ta da wani amini sai sai bature sai turawa suke aiko mata da takardu to sai na gare gara na ɗauke hankalina tunda yake tilas a can katsina na- na saba da turawa mijina ya haɗa ni da su to tunda aka kai ni shi mr haman nan da nake ce miki gwamnan kaduna wato yana raddin a nan kano sannan raddin ne a kano Dresden.
to lokacin nan aka ɗauke ni aka kai ni katsina
an sake kaki Mm?
an sake kaki a a shi ne aure na farko oh oh oh oh oh, yana nan Mm.
yana can to shi ne da ya yi gwamna irin abin nan da gwamnoni suke zuwa ƙasashe su gaisa da sarakuna su yi shawarorin da za su yi da- tare da su kuma sannan su koma kaduna su yi zaman su a lokacin nan babu zuwan sarakuna kaduna to a lokacin nan da ya je katsina sai ya- kan ya je sai ya aike da takarda ce wa sarkin katsina ka ce ina gaida mm, mm, mm, mai ɗaki ni ne mr hama da na yi rasdin a kano ina kano aka yi aurenta to zan in na sauka katsina zan zo in gaishe ta da ni da uwar gidana
Ah, da.
kin ji dalili da ku suka je katsina suka je da uwar gidansa da rasdan da do suka je ɗakina to da zai tashi sai ya ce wa mr gawas yana auren yar uwan mr gawas to sai ya masa ya masa kamar odalan odalan gwamna to suna nan kaduna tattare to sai da zai tashi sai cito ga mai ɗakina duk lokacin da ka je ka tsina ka je ka gaida mai ɗaki gawa ya ɗauki wannan alkawari ya cika shi muka zauna lafiya abinda ya damu saraki in ana kuminiya ba za su iya faɗa ba sai ni in na je in ce mai gida kaga kaza kaza kaza kaza ni fa ba ba saraki ce ni ba ni ba zan rufi ba mu ba ma san haka amma in haka za ni da mijina in kuka ɓata masa ni ku ba ni ƙara aminci da matanku zai ce to haka ne mai ɗaki kina da gaskiya ba ki da rufi to duk tura sun ɗauke ni ba ni da rufi amma gaba fata ba ni da fawa
saboda bakar fata ko saboda mata mace ce
mace ce ni sun ga kuma ɗaukaka ta ta fita su tun da yake wanda ake tsoro bature gashi yana zuwa gurinka kuma gashi shine wanda yake ma wakiltar ƙasa duka yana zuwa inda kake a yi wasa da dariya a yi shayi a sha ko kuma su zo su ɗauke ni mu je can bariki mu sha shayi da matansu da mazansu a cika a yi dina to ina zan ji daɗi gurin mutane 'yan uwana to shi kuma sarki abin da yake so lallai ya gaya mun to da ni lallai zan iya gaya wa bature to da zai tashi gawas shi kuma lokacin da shi mustahama zai tashi daga nan kaduna ya tafi indiya lokacin nan sai da ya je katsina muka salama da su ya ce to gagawas nan na ce to da uwar gidansa muna nan da mr gawas da uwar gida shi kuma mr brand ne tare da shi shi kuma ya auri 'yar uwar mr gawas ɗau haka kurin in suna bukata sai su ce za su katsina su gaishe ni kuma su su muje ta garin can ba ma shi ba garin can mai ruwa na durbi na manta sunan garin za su su harbi tsuntsaye sai in sun zo sun kwana biyu uku rana sai mu tashi mu tafi raka su da ni da sarki da sarkin katsina wannan wanda ya mutu to sai mu je can mu kwana
can ina
can garin durbi ne na mace suna ba na shi ba amma zuwan kaduna ne ko a'a nan ne ƙasar ɗansa ce ƙasar dirbi to akwai kogi babba ba ba tsuntsun da babu a kogin to shi ne muke bi ta nan daga can sai mu bulla ingawa gawa ingawa Mm.
to daga ingawa sai sai mu rabu da su sai su taho nan kano Tamam.
shekarar da mr gawas mr brown yake gwamna a shekarar nan ne aka sa ‘ya'yan sarkin kano abdullahi makaranta
Wani makaranta.
makarantar boko to da ba sa yi to sai aka samu wani ya je sai ya ce wa gwamnan kaduna mr brown ya ce masa sarkin kano ya ce shi ba zai sa 'ya'yansa makarantar kafirai ba sai ya ce to turan nan sai ya bi ta sakkwato suka zo suka sauka katsina ya ce mai ɗaki ina son zan- zan aike ki gurin sarki ya yi magana wadda ba ta da daɗi kuma ko faɗa aka yi dai an ce ya ce ba zai sa 'ya'yansa makarantar mm, mm, kafirai ba yanzu sarautar wa yake yi to in bai sa 'ya'yansa ba ai ya gani ga sa gani ga wani ya ce mai gida ƙarya ake masa na ce du 'yan uba ne ya ce to shi ke in na tafi ba zan bi ta kano ba zan koma ta hanya ta ta sokoto ki ki tambayi kai sarkin katsina ka bata ta je ta yi magana da wanta ta gaya masa ga yadda aka gaya mana sai ya ce ai ma kwallo ya zo jibi za mu tafi kwallo kano sai ya ce to shi kenan sai ku tafi da mai ɗaki suka kama hanya suka koma ta hanyar su da suka biyo da jibi ta yi mu kuma muka shirgo muka taho kano gurin kwallo ni na zo zance da wana shi kuma sarki sun zo kwallo na ce to in na shiga na gaya wa sarki kai kuma in ka je kun gaisa ka kwatanta masa biye da abin da yake kada ya yarda makiya su yi masa rinjaye su sa shi abin da ba daidai ba a koma a ne mana dariya na ce tun da ubanmu ya mutu muke cikin bakin ciki duk lokacin da suka zo tura sai in sun ce ba ki da kaza na kan ce maraniya ce ni ubana ya mutu kuma na yi gobarawa zai mai da min kayana saboda me sarki shehu ba zai mayar miki ba na ce ai mm, mm, mm, ba ubana ba ne da ciroma ne ya yi sarki komi za ku gani ina da shi don shi ne ubana ya bani a hannunsa to har nan mr brown ya zo ya ce za ki kano na ce a'a na je tila aka sani na shiga gidan sarki tun da ba ubana ba na san ba kowa tun da ba wana a gidan sai ya ce to na ce ai ma ai ma makaho ne an ce ba ya gani ni dai duk yadda za ku yi ku ba wa ciro masarki in kun ba ciro masarki kamar ubana yana nan ne to sai mustapha ya ce to to da suka tafi sai suka shirya da gwamnan iko da shi mustapha sai aka ce sarki usman ya zo ga jirgin ƙasa ya zo ya shiga a kai shi kaduna ya gano kaduna to sai aka shirya suka fito sai suka ga yana ta lalaban yadda zai ya samu kofar shiga jirgi sai suka ce gaskiya mai ɗaki ashe baya gani to sai gwamna sai suka ce a ce in je uwar gida na nema na kaduna to na je sai ce ki ƙara haƙuri ya kusa mutuwa radda sarki usman ya mutu ranar aka ta da mai doki raddan ya ce aje a gaya ma ɗaki da sarkin katsina yau fa sarki shehu ya mutu kada abin da ya sanya mai ɗaki ta kuka bayan shi ne sarki aka je ba mama gari mun tafi wajen huntuwa mai doki ya bi mu ya gaya sarki sarki ya shiga ya ce jiraddin kano karki kuka sun san dan uwan ubanki ne amma kada ki kuka ki minna bayar ne sarki na ce to muka tafi muka ta yawon ran gadon mu muka gama aka tabbatarwa da sarkin kano bayar sarauta sarki sai sarki na ce za ni masa minna ya ce ba za ki ba yanzu bari su gama bikinsu in sun gama bikinsu in kai ki ki kwana bakwai ki ma ki biki daban na ce to aka gama duk rigima biki nan kano suka gama rigimar su ana ta maɗaki ba ta zo ba maɗaki kaza kaza ta muke da aka yi sarki ita ce ma za ta fara zuwa ya ce ai mun riga mun tar da idan ruwa me za ki je ki saurin zuwa wasu su su je su yi na zo shi ko ya wuce huntuwa ya bani ya shiga jirgi ya zaga sai na zauna kwana na bakwai ana wasa a gidan nan ba dare ba rana kuma wanne dukiya nake in shiga mai zance da ɗan uwana to kuma shi ya gaggaya wa mutanensa na waje ya ce ni da kuke ganin matsaki kamar komi in ne mata abin da ban wa ‘ya'yana ba ma nake mata ya ce ubana ne ya ce min ga amana nan ƙanwarka kar ka sake tekuka to shi yasa har Allah ya raba mu ni bai taɓa ɓata mun ba ni kuma ina ga wani dugu-dugu kamar zan ɓata masa sai in je in ce sarki kai min gafara ko na ɓata maka sai ce ba komai in da kin bata min ma ni ba zan nuna wa kowa ba sai dai in nuna wa Allah don ubana ne ya gama ni da kai ko taron kaduna aka je sai na je gidan gwamna kowane gwamna sai dai da aka shiga gwamnan npc na bakar fata shine rabona da gidan gwamna da gidan raddin ɗin kano ba ruwana lokacin da aka ake yakin nan ma na hitler idan sallah ta zo da sallah ta zo turawa daga nan kano na soji da sirrin ɗinsu da na kaduna haka suke zuwa su cika gidanmu tab ɗaki na ba haɓa gurin zama
Su su fata, je su gaishe ni ba
su fara fata, eh fari fata.
eh ran sallah raddin sai ya ce wa likiciya je kike ki gyara wa maɗaki kwalliyarta ta zo ta shashafa min hoda da min jan baki in ɗaɗɗaura kayana sai ta gana ya tsatsab ta fita ta tafi gurin yan uwanta can filin ƙofar soro kuma sai sun tashi sarki ya shigo su kuma su shigo ba za su tsaya gurin sarki ba sai ɗaki na shi kuma da ya aje alkyambarsa sai ya bi to ya za a soka ai ba yadda za a so ne
Amma bayan da baka fata, masu gwamnati baka fata sun zo. Ba kin yi ziyara, ba sun yi ziyara. Ba.
a'a da aka yi mm, mm, mm, npc Aha.
to shi ne da ta fawa ya ce zai aure ni
Tafawa?
Mm. to sai sarkin katsina na gogo ya ce kana abokina za ka auri matar ubana ashe ubana ne sai ya ce to shi kenan ni dai har iyakacin matsawar raina duk abin da allah ya bani zan iya raba in kawo mata
Hmm.
suka zo garin nan yin politics Mhm.
to shi ne ganina da shi ya je gurin madaki ya ce ta a kai ni gidan mai ɗaki in ganta ban san ta ba ni dai raina ne yake ƙaunarta an ce ba zan aure ta ba mm, mm, mm. dan mijinta abokina ne makaranta tattare muka yi
Makaranta.
eh tare suka yi makaranta duk abin da za su yi tattare suke yi ya ce to ya ce amma abin da duk allah ya- ya haddasa ina da shi zan iya bata Mhm.
ya aiko ni jaka uku jaka biyu uwa ta fan ashirin ina zaune in karɓi kuɗi na
Amma ba kun yi aure ba.
mumi ba yana can da masu zuwa suka karɓi abinsa amma ni ina da kanan Hmm.
sai ya aiko koma daki ko Mm-mm. sarkin dawaki wanda ya mutu na ɗan dago abokinsa ne duk abokansa ne tattare duk suka yi makaranta Mhm.
ko ya aiko wancan na Mm-mm. dawakin tofa da zannuwa ne iri-iri kudi gasu nan gidan ma da da na saya na sayar na- na- na- na zo ne jinya hajiya da su na gyara wannan ɗakin kudinsa ne da ya ji an ce yaro na ya karbe gidan da nake ciki ni kuma na ce ba zan komo nan ciki ba sai ya aiko min da kuɗi jaka uku to bayan jaka uku nan shine in- in- inyamurai suka suka auka musu su da kashewa
Amma ya baki.
eh ya yana aiko son ki ya aiko magajin gari Mm, ya kawo mu yawwa shi kuma magajin gari ya hau ya tafi ingila aha bayansa sai aka ce gashi an kashe sufuriniya
Allah ji kansa. ki hakuri da ni ki sake gaya mini dalili da ba ku yi aure ba
sarkin katsina na goggo eh ya ce me ya ce abokinsa ne eh tare suka yi makaranta eh yaya zai ce zai auri matar ubansa eh ya ce ba zai yi kya ba in ya ce ba- shi bai yadda ba to sai ya ce to shi ne shikenan.
dalili kawai Mm, amma su bari yana son ki eh, ya kan ba ki sai ko kyauta me dai a aiko mu
yana da kirki in kwarai uwarsa kuma buhun shinkafa Ah, buhun kubewa kai kai kai daddawa buhu kai aka take aiko min ni kuma in abin arziki in kai musu kai yaushe kin taba game da shi can ka tuna da ko?
suka zo nan mm-mm, da suka zo nan politics Aha, nan kam eh sannan ni ina can wace makaranta ta soji unguwar soji to sai ya ce sai- sai- sai sai a a- in je gurin taron politics na ce a a ba zan je ba Mm.
wai dan ya gani to shi ne bayan sun komo sadda inyamurai suka faso su daga can inda suka sauka shi sardauna ya komo nan wurin sarkin kano ya kwana su ku sun- su su tafawa da shauransu suka komo gidan madaki sai ce to a kai na inganta ni dai ƙaunar ta nake har iyakacin mutuwa ni kuma shi yasa da ya mutu na je ne wa uwarsa gaisuwa ta ce min ashe ba rabon in ganki sai sai sai da dalilin mutuwa na ce mm da ban biyu ta ce a kai ni kabarin in masa addu'a na je ne masa addu'a muka komo gida
Hajiya kin game da Alhaji Aminu Kano, Mm?
Alhaji kansa. Aminu Kano.
ina ganin sa in ya shiga makaranta kai yara a sa su makaranta to in ya shiga ofis ne kuma sai in sun shiga ofis sai na kan fita bai ce bai taba ce mun ba ni ma ban taba ce ba
Ba ku yi kira ba.
bai taba ce mun ba Hajiya ina da tambaya.
Mm.
An sani ba yaya ne in tambaye ki. Amma ina da tambaya kan al'adunku. Kin gaya mini da kin yi aure um, mai gidanki ya ce yaransa sun ishe shi.
Mm, dama na iske shi ya yi shekaru da yawa baya haihuwa ya Shi- roƙi Allah ya ce waɗannan sun ishe shi a lokacin da aka kai ni yana da 'ya'ya goma sha uku mata goma sha uku maza
Shi kenan.
ya ce sun ishe shi Eh, amma ya ce ya dade tunda wata ta, ta yi haihuwa
Eh, sai dai kowa ya samu ciki ya lalace kowa ya samu ciki ya lalace
wato tambaya tambaya ta wato um, in irin haka ya faru Mm, in namiji ya, ya sani mm.
ya faru ko zai sake hada da wata ko zai daina haduwa
ai ba abin da zai hana ya haɗu da mace sai dai cikin ne ba za a yi ba ko kuma wanda allah ya sa da rabon cikin in ya samu sai wata uku wata hudu sai ya lalace
amma haka bai yi am- mm, amma ba haka ba ba ni ba Mm.
ba kin sami ciki ya ya lalata ko
wani
eh ni mun tafi hajjin farko da shi dama kan mu tafi yana cewa zan allah na roƙe ka ka bani ɗa namiji tare da mai ɗaki ina son in haihu da zira'a a bas to muka kama hanya muka tafi to wata na hudu na biyar zai kama sannan akwai wata baiwarsa to sai ta- ta- ta dinga shiga ta shiga ta fita gurin malaman da ya tafi da su to rana ina kwance sai sai suka ji ina ihu ina ta kada ki yanka ni da da takobi kada ki yanka ni da takobi Ta- sai na ga ta kai ni bakin ruwa ta sa takobi ta fafa cikina to sai sai jini a cikin jirgin ruwa ɗakin nan tankam da jini da tufafina da ƙarƙashin gado ne da shimfiɗin sai ya kirawo mai aikin ɗakin ya nuna masa ya gaya masa ni dai ban samu zanin da zan ɗaura ba a lokacin sai mayafinsa na rufa ya ɗauko yaban na ɗaura sai ya ce ba komi in allah ya da in in allah tun da bai faɗar da shi ba in mun je kano na na san abin da da na baki ya ya tai mata ƙanƙanci ya ce dama na sani mhm. ba su je ba gargazau to na zalla wannan ka za ta batu ya za ta mutu ya ce da Allah yake da ɗaɗin saboda wai saboda yau ba aiki ana hutu ne.
to hutun ma'aikata Mm.
ni ma ina hutu tun da zan kwanta kina in ci aiki tuwo
kina aikin ɗauki magana kuɗinka to lalle musa bai je gidan ba ne ko kuma fage ya tafi da ka ɗauko abin nan a sai ka sai ka sake rage gungona yankin ka har ɗorin har muka je muka yi aikin hajji muka komo mun zo eh mun zo shi kuma wata na uku da mu zo kano shi kuma sai na, na, na kamu da jini to shi ne ba shi ya faɗi ba sai da na zo garin nan ina ta kara na dinga ciwo sarkin kano ya rasa yadda zai zai zai samu abu ɗauko wuƙar mana da ya fi sauri yana nan ƙarƙashin tebur ƙaramin can Eh, shi ya hana kansa haihuwa Allah ya ya karɓi roƙonsa kuwa duk tari sai su yi ciki sai ya lalace
amma ke kin warke
eh na warke na samu magani ya faɗi na huta
amma ke ke ce yarinya Mm, matansa duk tsofaffi ne.
saboda ke ce yarinya shine dalili ko Mm, jiki bai bai yi girma ba eh,
kin ga a nan yanzu har yanzu shine dalilin wahala da yan mata da yawa kar su yi kokarin haihuwa kafin da jikinsu mm, sun yi daidai sosai, za su ci za su ji ciwo sosai.
ko za su mutu ya ya yiwu ya yiwu iyo in in ajalin mutum ya kawo kan kan sa- dalilin hanyar kenan to sai ya mutu in kuma allah ya sa ba hanyar mutum ba ne to komi wuya sai ya tashi
ma bayan haka ba a irin wannan ciwo bai kama ke ba Mm, shi kenan kai kin sha wahala
wahala kai
wannan lokacin tafiya zuwa maka bai yi daɗi ba ko kin ji Ah.
ciwo yayi daɗi tun da yake an je an samu abin da ake nema eh gaskiya amma kin sha wahala kuma ƙwarai sannan ba ni da ma hankalin sosai sosai Mm. Shekaran jiya kin je kin kina zuwan Ingila sa hudu Mm, sa biyu lokacin King George mm, sa biyu lokacin baban sarauniya sarauniya.
mm.
Mm. Um, ko wani lokaci da kin zuwa kina zuwa ingila kina zuwa maka kuma
na farko na farko kawai eh sai kun na na biyu sai da muka shekara goma sha biyu sannan muka koma maka da muka koma maka ta- ta hanyar mota to da muka komo daga maka shi ne muka zo mm, ba hartun ba, mm. Ana son garin nan. Mm. Ba ka ba ki ba. Muka zubarta Sudan. daga burta sudan muka shiga jirgin ruwa
zuwa iko
zuwa ingila oh. bayan haka zuwa iko eh muka muka tafi a jirgin ruwa shi ne wanda muka bi ta faris to da muka tashi muka je daga faris jirgin ƙasa ya ɗauke mu ana yi ana canji don su jirgin su ba ba irin nan ne a haɗa shi zololo ba jirgin da da tashar da yake tsayawa kuma sai kuma a ɗauko wani tarago a haɗa sai a yanke wannan a bar shi nan sai kuma ku ci gaba da waɗancan ah.
to da haka muka je kyan birji
Cambridge.
Mm.
Mm.
awo awa uku ce daga farisa zuwa cambridge
ba kun wuce ruwa ba
Mm-mm. a mun wuce mun wuce ruwa sannan muka isa cambridge to daga cambridge muka shiga cikin london to daga nan kuma muka zago ta jirgin ruwa adda kwanan mu goma sha hudu ya kawo mu ikko
jirgin ruwa daga liverpool Mm, kulun ne?
eh Da- kulun daga liverpool eh Mhm.
aikin sannan ne ta sha bakin gari
sau uku kun kama hanya ta ingila ku kai mecca ku ba ku kai A'a.
maka ba
in mun tashi ingila muke nufa daga wannan dai zuwa hajji mu biyu ingila mu biyu na uku
to wambale mm, kun je wambale mm, da mu aka buɗe wannan gurin
lokacin da sun bude na farko Mm,
adala
to shi ne zuwanmu na uku na hudu kuma mun je jinyar ido
ah, sarkin katsina
aina a na ingila ingila Mm.
shi kuma wannan asibitin shi ne na farko na ido da za mu tafi aka ce to ba- in an yi aikin ido ba a kauna sai sha ya ce to me za su ba ka ka dinga sha ya ce a a to ni na kai ya ce to sai sai in in- in in in sa a sulfa dawa in an sulfa dawa sai in zo in- in- in- dawa kowani corn
to dusan nan sai in hau dutse in ta niƙa in ta niƙa in ta niƙa har ta zama kamar gari
a ingila a a nan a a can katsina kan mu tafi sai in tankaɗe in na tankaɗe butacin na zubar garin nan sai in shanya shi sai in samu jaka yau wasanni ka dai ina lafiya lafiya lau a'a lafiya lau yawwa lafiya lafiya na gajiya Yawa san.
Eh ba ta an ta tafi wurin aiki. To a ba sa nan sun fita ni ma ban san sanda suka fita ba. Sai na tara gari na tili na dusa. Sai na aka tashi fakin kaya. Sai ce wannan tarkacen banza naku na mata. me ya amfanin waɗannan jakunkunan na ce ni dai a bar min a duniya aka bar su muka kama hanya muka tafi na sa- na samu ɗan garin yaji na kaɗan na sa don kar ya ya zama ba daɗi to da muka je ingila da aka sauke mu mr grant ya zo ya ce to gobe fa sarki za a yi zan zo in tafi da kai ka kwanta mai ɗaki ke kuma ga gida nan na ce to ya ce ani ba mai jinya ta in ba mai ɗakin ba sai sarki aka zo wanka shi gari aka tafi da shi sai na ji kamar tafiya aka yi a kashe min su ne tsu to baka san kowa ba kuma ga ka a cikin gida a rufe ba kuma inda za ka sai shi na gugu ya zo mai ɗaki za ni da sarki ko kuma ga takarda sai sai ki nuna abin da kuke so wanda za ku ci ya ce ani ban damiyar kaza da wake
Wanda kin fi da so.
shinkafa da fafa a kawo min To, sai aka yi masa aiki kamar yau kamar gobe sai ya dame shi sai- sai a kai ni sai a kai ni shi ba zai zauna ba baturiya ta bashi ko sai a kira wani akwatinmu na kuɗi haka muke yawo da shi na gogo ya ɗauka ni kuma in- in in ce tsari ya dame mu a kawo wuta a sa gidan abu da kwan sai in kawo sahani na sai in kara ya tafasa sai in ɗauko dusan nan garin dusan nan sai in dama kunu in dama kunu sai in zuba a cikin ƙarura ba sai su ce shayi ba ne sai in ɗauki kwan in riƙe Mm.
mu tafi sai duk an gama hada-hadar da ake ba kowa sai sai in in- in ce masa in- in to shirya ga kunu ka sha ya ce ina kika samu kunu na ce wanda ka dinga ci a kayan banza ne in ba shi ya sha har dai sarki ya kai ga warkewa Bai- bai ma warke ba kwanansa goma sha hudu da ya ce shi sai a maido shi masauki mista buran ya je ya cuku-cuku aka maido shi
Cuku-cuku.
in ya je ya- ya kai ya kawo gurin likitan ba kuma har aka yadda aka ce to shi kenan ya komo gida ga magunguna yaya za a yi da shi mista buran ya ce to kuma wannan ni gudun da muke kada ya susa da dare mista buran ya kawo su bandeji wanda zan dinga ɗaure hannunsa da daddare kwana na goma sha hudu ba na bacci sai in dare ya yi sai in ce to kai min aikin gafara zan fa ɗaure ka sai ce a'a to ba komi sai ya miƙa min hannu in ɗaure wannan a jikin gado in ɗaure wancan a jikin gado ƙafafuwan kuma in in- in- in- in sanya bandejin in ɗaure mu kwana haka ke tashi ki kunce ni ke ke na ce to ai kai kai ka sa kanka kai ka kawo ni kuma dubi kuɗin da kake biya na- na na asibiti so kake mu koma a yi mana makiyanka su yi mana dariya a ce mun kawo ka ido ya, ya, ya mutu ai gara ka yadda mu tafi da ɗan gani gani muku samu dai allah ya taimake ni bai yi susa ba bai komai ba muka komo gida to shi ne ƙarshen zuwa na na kuɗi da za a koma bayan shekara ko biyar ne ya ce to sai ki shirya na ce a'a Ina gaji da Ingila.
ba za ni ba don menene wa yake jinya ta da ce ga 'ya'yanka tafi da su Yawwa.
teburinka na ofis ka kawo ka sa a kawo min na tsakar ɗaki na Mm.
duk abin da aka yi in rubuta in aike muku ya ceto sai suka tafi da na goggo da dulbi na ci na huta barka na to ba wani abu nake samuwa ba ban da wahala ko me ma sai tura sun taimake ni su suke ban abin su sannan in zo da- da kayayyaki da iri-iri a gida shi ko nasa kudin bai ban ba to sai ya wasu ya sai ya zo ya raba gida ni na je Na ce, "A'a, ba zan sake komawa ba."
Ya je da na gogo da durbi kawai.
Mm, Ba mata?
mm, mm.
Mm.
ai ba mai ɗaukar wannan wahalar ko da ko da zai kwaikwaya ya ce zai tafi da wata ba wanda zai wa- iya wannan wahalar
Na farko, ke da wata bai kun raka shi ko? Kun raka sarki ina zuwa Ingila zuwa Makka.
Mai gani kwanta wai da farko ya kwai raka shi ke da wata.
a'a da farko mu ya- ya- da ni da da baiwarsa Eh,
ya tafi da mu eh, da mu yi sallah muka je muka yi mu sallah mm, to na biyu mm, bai ƙara da tafiya da da- da- da bai- ya- ya ɗauki uwar gidansa da mai biyu uwar gidansa da ni da baiwarsa wadda muka je da farko da ita da tawa baiwa
kai. Iya.
da ƴatarsa da jikarsa sannan da mutane hakanan da ƙaninsa da matar ƙaninsa mu dai mu arba'in da hudu muka yi wannan Kai.
tafiya yau ai mota ce Eh,
muka je Lokacin ana zuwa mata.
Mm. sai an je can kuma a samu jirgin ruwa a shiga a s- a sawaki Mm.
ta uku.
ido
Sai ke.
wai mm, mm. to ina amsawa lafiya lau take to ai wahalolin ne sun mata yawa Na ga ta dawo daga bitin. Ta kai ta.
to ciwo suke kenan ko
eh, ai shi yasa na ce ni in za a ɗauko kajina a bar ni in je da kaina gidan gona su bani kaji su bani kuma a rubuce da hau- ingilishi hausa wannan kaza abin da ya kaza in kin ga su kaza ga magani kaza ko kuma a kawo su da wuri a yi allura na ce amma ni ba zan sai kajin nan da zan wahala ba na cikin gari da ake kiwo su sun sawo ba su san kan gadon abin da za su yi ba in sawo kuɗi na su mutu ni ban dafa na ci ba ni ban samu kwai ba shi yasa na ce a ni dai in sun gane in goben za su su yadda in nemo mota mu tafi ga sauna ga nasu ga kuɗi na fan arba'in na kaji ga ga ga kuɗin abincinsu da na maganinsu mu je su- in musu tambayoyi su gaya mun yadda zan zauna da kajin nan abinda ba- ba gadon ka ba baka saba da yadda za ka yi ba mun saba da kajinmu ko ina tafiya suke kuma ka zuba musu haɗi in sun ci su yi tafiyarsu da ruwa to wannan sai da magani to ba gara ka tambaya ba yadda za ka zauna da su na uku buɗewa ruwan bule na hudu ido paris dina ɗaya ingila ta hudu
na budewa wambali eh kudiyawa a'a ke da ni da matar ƙaninsa nake ɗauka mu tafi don in samu abokiyar zance a- a cikin jirgi ko a cikin gidan da da nake ta baro gidan mijinta ta zo mu zauna muna zance in kuma lokacin kowa ya ya koma wajensa ne to ta koma nata in koma nawa
madalla
shi yasa na kan ce ni ba zan tafi ni kaɗai ba to sai wa- ko wannan na ciwon idan tare muka tafi da ita Mhm.
to amma ita sai in batta nan gida in ce zauna abin da aka aiko ko ko wani zai zo kina nan Mm,
ta kulle nasu wajen ta komo namu wajen
hajiya um, wane ne kin rike
Mhm.
wane ne wa kin rike
wa na riƙe eh, a ina a katsina
a katsina wa kika riƙe kin rike masu ko
Mm-mm.
kin goya
wadda na riƙa ga ta nan tana auren bajje wan sarkin ne mm.
ita na ita na riƙa kuma duk ɗan da aka haifa dai gidan 'ya'yansa a kawo su guri na sai dai ni in nemi masu re- renon su Mhm.
ko me ya tashi dai ni za a turawa to amma wadda dai na riƙa ita ce da wani kuma yaro ƙanin manja hassan
ah na yaye shi yanga brothers yes na jihar Kano.
yes to na riƙe shi to shi ne bayan na zo nan garin ya mutu ita kuwa na gata nan da 'ya'yanta shida a gidan baki Mhm. har yanzu eh ita ce kanwar sarkin katsina nan na yanzu Mhm.
uwarsu ɗaya ubansu ɗaya
ta aminu fa Hmm?
aminu wani
ko Aminu ne wanda ya shirya mana tabarma shekaran jiya.
Aminu.
Kuna kuskure sunansa.
Musa?
Oh, Musa na kuskure, eh, na kuskure sunansa. Ka fashe ne.
wannan da ubansa da ni ɗan mace ne da ɗan namiji ni uwata mace shi ko ubansa ɗan namiji kun gane Na fahimta.
da ubansa da ni kakanmu ɗaya Yawwa. Na fahimta.
to ubansa ya haife shi bayan ya girma ya yi masa aure uban ya mutu Mhm.
yanzu ba shi da uwa ba shi da uba duk sun mutu Mm, Ka- kakanni sun mutu mm.
to sai ni kanwar ubansa Yawwa. Na fahimta.
wato jikan hajiya dela ne Wan- wanta shi ya haifi ubansa Yawwa. Yawwa. Musa.
Mm. wannan kwa jikana ne na wajen wana na uba ɗaya jikan galadima abdulkadir Shi ne?
wannan ba Ah. Shekara nawa kin yi aure?
ni ana gaya miki da da shekara ta bakwai aka kai ni gidan miji Eh, amma kin dade aure kafin da mai gida mai gidanki ya mutu?
shekara ta talatin ba uku
Talatin ba uku.
Mm.
Ya yawa. Kin Ishirin- dade?
ish- mm, tala- mm, mm, Shirin da Kuma uku bakwai.
ke so Da mm.
bakwai. Kin dade, na daɗe kin saba wallahi.
mun samu shekara ashirin
eh bayan an mutu a wani
Eh. Sai kin zo yana, nan.
yana da shekara goma a sarauta aka kai ni
Yana da shekara goma a sarauta a ba sarauta. Ah.
Mm.
Na da sai an kai ki an- sai kina da ashirin lokacin da kin koma nan Mm,
kin shiga nan sai kin tashi daga nan lokacin da kina aikin makaranta ko mm, kin zauna waje eh, kusa da domin iya
ai na zauna can kofar matamata kofar mata sai kin dawa nan
eh ina- ina gaishe ki
amma mamanki mahaifiyarki Mm.
ta sha wahala na ciwon ido
Eh, ko ba haka kuma ni tun da na tashi na ganta tana ciwon ido tun ina nan gida Mm, ina karamata mm, ta dade mm.
kin kai ta asibiti
Eh, ai da kin ai da koma idan ya ƙi na kai ta asibiti aka yi mata magani kwana goma sha hudu ta warke sai suka ce mata ba na nan kan in je na tafi wurin aikin 'yan mata kuma ga girkin abinci na yi daga nan nake girkin abinci a makaranta Mm, sai in ɗauka zai in gaya firinsifal ɗin ce to zan tafi fa m- mishan zai ta ce min to zai in kama hanya in tafi da ina shiga mota to sai ran nan na shiga mota sai na ji suna mm, iyalin alhaji aminu ana nehu sai na ji suna kirɓa mana zagi iyayenmu na cito ku sauke ni na a ƙofar mata Mm.
sai suka sauke ni to shigo man Mm, mm, kya ba da kuɗi ki- ki ki sauka ki ki hada kayanki na ce a'a ku je na kama hanya tafa nake tafa nake har sabon gari na zaga ta filin da ake kwallon nan na da makarantun nan i duk ta nan nake bi da abinci na aka in je in kai wa hajiya Mhm.
to nan sai suka ce min to da dr hash ya ce ta warke sai sai ki zo da mota ki tafi da ita ce to na gode sai- sai sai su kan in koma sai suka ce mace ta sa- ta karɓi madubi
Ah, ta yarda?
ta yadda ta ce to ai ba ni da kuɗi wadda za ta saya din sai ta zo to da na je na ce a a bar mata idanta haka na ce madubi in ta sa tana gani biji-biji amma in ta cire ba- ba za ta gani ba Eh, amma in idanta ya saba da haka nan ta ga hanya
na ji.
sai suka ce to mm, mm, mamakin kisai mata kenan na ce a baki ne ba M- m- na- na hasabce su na kamo hanya ta m- muka shigo mota na kawo hajjiyar gida To.
na ce da yanzu ba kya ganin hanya mm, ko an ce ki fita sai da madubi
Amma kina so ta saba.
Eh, Nee. Kin taba zuwa hajj da ita?
ina kai ta Ah, Yaushe kin kai ta?
da daɗewa na biya mata lokacin sarki sunusi Aha.
ta je da iyalinsa
Dukanku, a'a da iyalinsa eh, iyalinsa Mm, da ke da ita.
mm,
Ban fahimta ba.
ban je ba ita na biyawa Oh, a na- cikin iyalin sarki ta hada da su.
sai na ce gata nan Yawwa madala. Kin aika mata, Mm?
kin aika.
eh na tura ta Ita.
ta tafi Mm, kin tura ita.
ga wakili Mm, Yawwa. Da su.
eh, na biya mata komai da komai Mm.
na ce to amma kar ki ce za ki sai wani abu duk abin da kika mm, mm, tashi in kin komo za ki iske na na gama kan ta zo na sai casbi tili na tsaraba na sai zabban hannu da ake rarraba na sai yan kwalaye na sai garwar dabino na sai zanzan na ɗinka mata riguna waɗanda za ta dinga sakawa a jikinta.
Mm.
kamar ta zo da su kenan da ce E, Eh.
na sa aka yi mata ɗinki irin na can. Ni kuma na je na taryo ta a da ta zo. Na kawo ta gidana na sauki. Na ce sai kin kwana uku, kin gyagije. Dum aminaina na nan waje sai sun gama miki barka. kuma na cikin gida mai ƙaunarki ya zo ya miki sannan kya je ki gaida sarki ki gaida su su- Mm.
sai da ta kwana uku sarrai sannan na turo ta ta yi shigarta da alhazai ta zo ta gaggaishe su to da aka kwana biyu sai na ce mata to ba ta ne na ɗauke ki daga gidan sarki ba na aiki a gaya uwa soro za ki komo ɗakin ki
salam
na aiko aka faɗa suka ce to a ce ta komo
daga yana kin sami kudi kin tura ita
ta yana kika samu kuɗin da kika tura ta aikin da nake fa ba kashewa nake ba Eh, to kin ajiye shi kuma gadon da na yi namiji na na- na gaji jaka biyar na sai gida na jaka biyu to
ashe kin to ina karɓar kuɗin hayar gida ina aikin albashi ko da yake ba wani ai- kuɗi suka bani ba wanda ya kai- ya karya kara karɓi ka karasa ne na kan ce alhamdulillah na gode allah ya kani yau na karɓi kuɗi to su ne nake tarawa in na samu in kai in ɓoye in na samu in kai in ɓoye Mhm.
har suka taru Mm. yaya kin ko ni da nake tafiya hajji nan da nake yawan tafiya hajji shekara uku nake ina tari tuko sannan in je in karɓo kuɗi na a banki in tafiya Aha.
ta kai shekara uku kina ta bisa eh Eh, abin da duk Allah ya ban sai in je in gudu in kai banki Kai.
abin da Allah ya ban in gudu in kai banki in na shekara uku sai in je in karɓa in ce to wannan fa bana Allah ya yi kuma zan tafi
wannan wanda suke ƙara masa an juya mai a ni ban taɓa karɓar ƙari ba ban zama ɓatar min da kuɗi na kai da bankin ta yi mai zuwa ya karɓo min shi ya dinga ɗebe kuɗi yana cinyewa kuma kuɗin masu haya ta ma wani watan bai ga dama ba sai ya ce sun ji- ya je sun hana shi sai na ce kai na gaji a bar min gidana a hannuna ai ni ma namiji ce
amma yaya kin sami gida na farko gidan haya
kuɗina ne na takaba sai kin boye kudi kin tara kudi sai kin sayo A'a. Abin da aka bani gado na sarkin Katsina jaka biyar da rabi.
oh to Shine ta shine ai kin yi amfani wannan Mm.
madala Sai na ce wa sar- madala sai na ce a nemo min gida aha in saya.
aha madala Yanzu ba ni da mai bani ko kuɗin da zan sai daddawa.
mhm Na ce in da da gidan na dinga sayan da Yawwa.
komai.
wayo gare ki in
Sai sai nan nan cikin gida sai aka dinga yau waye taɓa yi waye taɓa yi ya- ya ya- ya ce zai sai gida. Idan ta koma ne ta ta yi 'yan duniyanci sarki ya ce a maɗaki tana da hankalinta da gaskiyarta mhm
abin da zai amfani shi take faɗa wanda ba zai amfani ba ba ta faɗa larabawa ai da gidan haya suke amfani mhm waɗansu da gonar dabino mhm suke amfani to Haka ba ta da gona kuma ba wanda zai bata mhm
sai a hana ta ta sayi gida in ta saya ma ba don ta koma ba zan bata wani a kofar mata mhm madala sai aka zo aka yi ciniki a fage aka kawo ɗaki goma sha ɗaya
yawa
sai aka kawo sarki ya buga takarda ya naɗe min linti na ma yanzu sai wanda na ba gidan aha da zan ba shi takardun shine na ɗauke lintin ɗin da yasa
tun da ya nannaɗe mun ya ce ki adana ko gaba kin so ki sai da gidanki ga takardarki ko kuma wani zai karɓa ga- ga ta- ga takardarki aha ko kuma wani zaki ba dan kanki kin ga ga takardarki eh gaskiya nake rike da ita shekara da shekarka tun mutuwar sarkin katsina sai fa kwanan nan da na ba ali ita da na je ofishin fili na ci tuga takarda na halittawa wannan yaro na da yake ban kudin abinci
Kika ba shi gida.
eh yo wanda ya duk wata ya baka fan arba'in Ba ba ta ne wai kake ba shi ba ni nufi na shi kika- shi kika bawa.
eh wanda duk wata zai baka kudi fan arba'in wata biyu jaka wata biyu jaka me zan masa in ban da wannan To, ko ɗa na haifa dai to kila in ya yi ban mafan talatin wata zai je yi wa shaye-shayensa zai kai wa matansa zai Mhm.
komai Eh, to zai yi amfani shi to yana da amshi ka kina da kirki kai hajiya
Zuwan nan aka sami gida ƙaton gida kamar haka ai lokacin nan na yanzu da an kawar da kuɗi.
yo kwanan nan ma aikin simintin da ne wa ɗakunan a garu da tsakar gida ban saba'in na bata a siminti da yake abin duniya ya zama yanzu azaba
Awa ƙaramar kwasa kuɗi za a yi wa yadda ake yi na gidan hayan wallahi wato wani a na sani a fage suna ba da gida kowane ɗaki fan goma kai sosai har ta mai wata eh har da mai fan fan goma sha biyar a wata ni ko na fan biyar biyar na ce musu tunda yake mutane sun tsananta ni kuma na sha wahalar sayan su siminti an gyare musu tsakar gida da ba- da jikin ɗakunansu da komai kuma ɗakunansu rufin kwano na ce a dinga kowane ɗaki fan biyar Mm, karamin ɗaki ne guda ɗaya shi kaɗai ne na ce a dinga ban mm, mm, mm, fan hudu mm.
kuma zaune suke kamar gidansu ba mai zuwa ya wani abu sai dai in lokaci ya yi, in sun tara kuɗi na su kawo Mm.
in sun ce nan ya bagushe in ba da kuɗi in nemi mai aiki ya je ya yi musu ina zama na Allah ba shi ne da rufin asiri ba shi ne ke taimakar bawansa ko ta wani hali
Matan gidan sarki suna da irin wannan aiki a waje ko akwai dama su, su samu gidajen haya ko Mutane gona.
da dama su sami gidajen haya.
in sun sa kansu ba sai su yi sai su yi ba in sun sa kansu Mhm, in baka sa kanka ba shi kenan mm.
su in sun sa kansu ma suka tambayi sarki a lokacin da Eh, eh, Ya iya, da yake yana da da izinin gid- da- Haka mm, guri hakan.
sai ya ba su fili Eh, amma to in ya yanzu ba su sai su sayar yawwa.
ba sa ginawa aka ban fili sai in gina in saka 'yan haya tun kuɗi na kalilan kalilan in na ji kuɗi sun ƙaru a gidajen waɗansu ni kuma in ƙara Mhm.
ko bai kai ya nasu na waɗancan ba ai ka yi amfani da abin ka ko su ko wani abu ne ka je ka ce musu ko za ka gaya sarki ka za sai a ce "Mm, mm, mm, in je ki da kanki to to ko lokacin da duk matan sarki kowa da kowa da, da hanyar mutanen da ke zo musu daga wajen roƙon arziki su je musu gudun sarki su- su- su su roƙar musu abu ya ba su in yan uwa ne ma ba za ka je da kanka kai magana ba sai ka gayawa wadda kake biyawa Mhm.
mutum da yake ba zan ba za ka taimake ni da komai ba ba gara in ja ba tata ni kaɗai ba sai Allah Ƙwarai kuwa.
kamata mai yake a saboda ina ina so in gane yaya matan najeriya matan arewa sun samu kudi su amfanin kudi da, da kansu ina tsammani akwai bambanci tsakanin yaya a matan birni da matan kauye da matan cikin gida sukan samu kudi akwai hanya Wai yaya suke daban-daban hanya in mutum na da kokari sai ya samu Eh,
ko su dasa ko dai su yi su dai matan ƙauye in sun zo za su fidda ƙarfinsu su yi aiki mhm.
ko mai neman aikin wanke-wanke ko mai neman aikin shara ko kuma wanda zai zuba hatsi a turmi ya fidda ƙarfinsa ya sai da dusa ko kuma zai karbi dakan fura ne a biya shi manƙudan kuɗi ya daka ya baka furarka ka je kai ka dama ka sha kai da baka iya dakawa shi ko zai amfani da kuɗinsa to shi ke kawo matan ƙauye birni in kuma a can ƙauye ne sai lokacin noma su je mijin suna da gona su suna da gayauna ƙaramar gona kuma idan damuna ta yi aka zuba amfani in amfani ya yi an ƙare zuwa gyaɗa ne in sun je sun taya ko namijinsu ko na waɗansu sun gayyace su sun je sun yi a gonarsu to za su iya zuwa a bar musu wani abin a ce su je su yi kala su je suna tona ƙasa suna tsinta har su tara a nan za su kai kasuwa su saida su samu kuɗinsu ko roron wake abin da ya- ya ya ƙarƙasa a cikin gona na na waɗanda suka yi taimakon aiki ne sai a ce su je su yi kala to shi ne mutan ƙauye ke tsayawa ba za su zo birni ba sai rani ya yi kau kamar haka Eh,
sannan suke zuwa neman kuɗin birni mhm.
sai sun tsintsinci kayan nan duk na cikin gona sun samu sun sassayar Mhm.
kuma waɗansu da daddare su hana idan su bacci kaɗi kaɗi Eh,
su yi komai da kuɗin zaransu su sayar wa masu satsa in sun zo nan sun samu kuɗin aikatau ɗin nan za su je su sai 'yan dabbobi to dabba in ta haihu ai kuɗi ce to da haka suke samun nasu kuɗi nan ku binni wani yana sarar turame turami eh, na tufa ba eh, ya sayar eh, ya bayar a sayar masa mhm, ya fitar da la'ada ya ba wancan wanda ya sayar mhm.
kudin nan uwar kudinka ta jawo maka riba to gobe kuma za ka sake sauwara su ka tafi kanti ka sake sau wani abu ka aje ribar nan ka sau wani abu da uwar kudin nan ka zo ka sake yi Ka zo ka sake.
Eh, Aha.
waɗansu suna dafa shinkafa a gidan mazajensu in sun dafa masu waɗanda ke lalacin ba za su iya girki ba Eh, za su je su saya eh,
to aikin ga mutum ya samu kuɗi ko aha,
ko kuma mutum ya yi koko aha, in yana da yara sai su fitar kan titi a saya kuma inda makwabta suna so za su saya ko da safe ko da yamma
Ina da tambaya.
Mhm.
Akwai dalili wata ba za ta shirya shinkafa da miya, tuwo da miya, Mm.
ta ba ‘yan mata su tafi waje su, su yi sayarwa da shi. Mamakon koko ko keki. Kin fahimta ina tsammani za a sami kudi da yawa daga shinkafa nawa da miya.
eh to ai a gida suke sayarwa Ah, ba sun iya fita da shi.
kana aure mijinka bai yarje maka ka fita ka- ka girka ba amma akwai waɗansu ba sa aure za su dafa sai su zuba a kwano Eh, su- su miya tafi daban waje.
sai su fita wata da shi amma yan mata ba sun iya sayarwa da shi ba don me
abin da ya sa don su 'yan mata ba su san yadda za su auna su zuba ba oh
sai dai in aka samu kwanoni aha
sai a zuzzuba musu daidai eh ka ka ga wannan na kaza ne fa aha wannan ma wannan na sile ne wannan na siti ne eh wannan zubin sile biyu ne eh to za a ɗaɗɗora musu a ɗaɗɗora musu a faranti su eh.
ɗauka eh, su tafi su su saya eh.
su kafa
na fi saboda haka a geda da abin auna ko Mhm.
ko keki za su fi sauki eh ba za su kuskure su ba sosai yawa kuma su iya lissafi eh sosai lissafin sayarwa eh Ah, da yalla. Na fahimta. kuma matan cikin gida fa
matan cikin gida Mm.
biki ga abba tana sana'a ba Mm? su ma da ke auren sarki Mm.
na ce su ma da ke auren sarki Mm.
za a zai kawo kuɗi ya basu
Dole ne, zai kawo goro ya basu dole ne.
to to ai kin ga suna sana'a saboda suna da yara Ai,
wani abin in ba su nema ba ai wani abin yaransu sai su yi kuka ba su same shi ba ko mm.
don shi yaro har abada ba ni ba ni
Eh, kullum
bai san babu ba yaro to in ga suna, suna yin mm, mm, ya sunansa abin nan da ake kulle a cikin leda kankara Kankara.
eh Kunta.
suna yin wani abu mai kama da gashi ni ta nake kaɗa ce
Oh, oh. Kamar auduga.
eh to ni ban taɓa ci ba ta ne ba zan ci auduga ba Eh.
to waɗansu suna kunun zaƙi Mhm.
waɗansu suna yin alkaki Eh.
waɗansu suna yin dubulan waɗansu suna yin gireba Aha.
duk dai kowa da sana'ar da ya kama yake yi. to a ciki ai ka samu a riba nan taka za ka yi wa 'ya'yanka za ka yi wa kanka wani abu Mm.
to shi ne
Amma ya kamata sarki ya ba dukkan matan cikin gida kudi ko?
matansa ba Sai matan aure kawai da da su sauran kwarakwaransa kwarakwaransa. Sauransu ya kamata su yi aikinsu su sa- samu kudi ko?
Mm, Mm. Kamar su bayi a waje.
mm.
ko amma uh, zai zai ba kudi wa jakadiya ko da kadu ana ba shi kuɗi jakadu to, eh,